أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أكو قوة أكو هجرة منظى الله صلى الله عليه وسلم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta biyar zuwa aya ta shida ba mu kai ƙarshen ta ba cikin bayani lokaci mun halinsa a cikin suratul an'am shafi na farko shafi na ɗari da ashirin da takwas a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk cikin ayyukan da zamu gabatar a wannan duniya Allah ya karbi rayukan mu muna akan musulunci Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ya ce alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله سبحانه وتعالى yana magana kai tsaye zuwa ga kafirai na makka waɗanda su ne wannan lokaci aya ta sabka a kansu kafin a yi wani kafiri wanda ba su ba Allah ce alam ya raushin bu su gani ba mun ce nan an ru'ya yana yi wa ana nuhin ru'ya bil su je su gani da idanunsu an gane ko saboda akwai sauran abubuwa kufai da kafirai suka bari kenan su je su yawo su gani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi umarni da su je cikin bayan ƙasa su ga yadda ɗansu abubuwa dan dama Allah ya faɗa ba dukkan wato al'ummomin da suka gabata ba dukkan asarukin su bane kufan su suka suka suka bace ko suka lalace zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid qa'im akwai wanda yana tsaye har yanzu hasid akwai wanda kuma ya bace ya wato ya baje cikin ƙasa ko kuma alam yarau shin ba su gani ba da zukatansu ma'ana waɗanda suka je suka yi yawo ko ko littattafan da aka yi riwaya an gane ko kakakin nan su da sauran malaman su waɗanda suke da sani sun ba su labarin al'ummomin da suka gabata sai zaman to khabarun ne mutawatir al'umma kaza ta yi kaza Allah ya hallakar da su al'umma kaza ta yi kaza Allah ya hallakar da su ko kuma ya zaman to aljam'u bainar ru'yati bil qalbi warru'yati bil ayn da mutun yana jin labari yana karami har ya girma bai taba yin balaguro ba daga baya je yayi balaguro sai ya ga waɗannan asarkin kaga ya wato ya hada baina ar-ru'ya al-basariyya war-ru'ya al-qalbiyya kam ahlakna min qablihim da yawa mun halakar an gane ko min qablihim gabanin su min qarnin na daga al'ummomi zancen alƙarni mun yi bayani asalin shi ana nufin lokaci mai tsawo amma aka koma ana amfani da shi akan mutanen da suka rayu a cikin wani lokaci kenan nan ko mu ce karnikin ana nufin mutanen ko kuma ya zamanto an yi hasfu an gane ko na kalma ta al'ahal kenan kam ahlakna min qablihim min ahli qarni duka dai yana iya ɗaukar wannan alugance makkannahum fil ard Allah ce mun tabbatar da su a bayan ƙasa ma'ana mun ba su iko an gane ko mun ni'imta su mun ba su ilmi da yadda za su amfanuwa da alkhairan da ke cikin ƙasa da tsari wanda za su gudanar da rayuwarsu a cikin sauƙi malam numakkin lakum abinda ba mu ba ku ba an gane ko wato mikir suna abinda ba mu ba ku ba wanda mun yi bayani satin da ya gabata cewa malaman lugha sun yi sabani wadansu sun ce in an ce makkanahu ma'ana ja'ala lahu makanan ya bashi wuri makkana lahu kuma ya tabbatar da shi a bayan kasa ma'ana ya bashi iko to duk da yake a lugance wani lokaci lamun tana iya zakkuwa litta'addi wani lokacin lissababiyya kamar hamida hu da hamida lahu amma malaman tafsiri suka ce da makkana lahu da makkana hu a cikin qur'ani duk ma'anar su daya domin nan an yi muqarana mi Allah ya ce yace makkannahum kaga mun tabbatar da su a bayan ƙasa fil ardi ma lam numakkin lakum bai ce numakkinkum ba kenan inda ba iri ɗaya bane da bai dace a kawo muqarana a cikin abin da ba hali guda ba an gane ko an faɗi irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama da iko na amfanuwa da ƙasa ta hanyar noma Allah ya ba su iko ta hanyar gine-gine Allah ya ba su iko wanda ba mutanen Makka ba ko ba haka ba sun kasance suna gina duwatsu ina fata an fahimce ni su yi irin a yadda suke so da dutsi su yi gine-gine wine, wanda ya kai suna yin gine-ginen da ba su da bukata zuwa gare su a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun suna yin manya-manyan alamomi ba su da bukata kawai ai ma ba don a shiga ba wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin kaga nan ku mutanen makka kuma ba ku irin wannan ko ba haka ba wa asarul arda wa amaruha akthara mimma amaruha kenan kaga wannan yake nuna cewa malam nu makillakum kin nan da makkannahum duka suna iya tahiya a babi guda makkana lahu da makkanahu Allah ya ce wa arsalna samaa alaihim midrara wa arsalna samaa mun turo sama an gane ko na ana nufin wato as-sama girgije domin mi domin an kalli cewa girgije daga nahiyar da yake ciki wani lokaci ana iya itlaqu shay'i ana nufin wurin da yake ma'ana wato girgije da ma a sama yake don ba a samu girgije a ƙasa to sai aka yi amfani aka kira shi as-sama domin kullu ma alaka fa huwa sama ko ko da ma an san huwa min jihati sama gane ko an turo shi shi girgijen nan Allah yake turo shi shi yasa babu wanda yake izinin ya ruwa in ba wa ba in ba Allah kuma wannan ya nuna cewa wato umurni Allah yake ba su domin arsala shine aikawa kai ne kake aika mutum amma sai a ce ba a aika mahaukaci saboda bai da hankali to amma kuma shi Allah yana fahimta ga waɗannan abubuwa abinda mu ba mu fahimta an gane ko wa arsalna samaa mun turo gijigije alaihim gare su midraran wato siga ce ta mubalagha mif'an kama in an ce mi'nas shi ne wanda ake yawan haifan ma ƴaƴa mata mizkar wanda ake yawan haifan ma ƴaƴa maza ko ba haka ba minhar mai yawan yanke dabbobi ga baki mis'al kenan midraran daga darra ne ya durru wato ya tatso abu to an sifanta girgije kamar abin da ake tatsa yana yawan zuba wa arsalna samaa alaihim midrara ruwa masu yawan zuba malaman zauri suka ce masu yawan tsalala waja'alna al-anhara tajri min tahtihim sai muka sanya al-anhar koramu tajri suna tafiya min tahtihim ko suna gudana min tahtihim a karkashin su in an saukar da ruwa sai a samu mi sai a samu teku ko kuma a samu girgije ruwan nan suna tafiya suna amfanuwa suna amfanin mutane to kaga sai Allah ya faɗi shi yake turo wannan ya haɗa kaza da kaza da kaza sannan ruwan su samu sabka da haka ruwan ba haka ne kawai suke sabka ba kamar yadda suke cewa a'a sai la na cir babu wata na cir bai yiwa na cir ta haɗa ruwa ta ce ita ta ruwa alam tara anna Allah yuzji sahaban Allah yake ga gokoshi thumma yu'allifu bainahu sannan Allah ya hada shi thumma yaj'aluhu rukaman sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai shi wurin wani saman wani wani saman wani an gane ko da haka dai fatar alwadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifu an man yasha yakadu sanabarqihi yadhhabu bil absar kaga shi yake koro shi shi yake gaggabar da shi yana wata kasa a kawo shi wata kasa domin da ba Allah yake kawo shi ba da kasashen da babu teku bai dace ce an samu ruwa ba ko ba haka ba amma zaka ce wata kasa tana nesa ga teku amma Allah zai koro shi ba a yi ruwa ba inda akwai tekun amma sai a yi ruwa inda babu teku thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman kaga Allah yake hada shi yana daban-daban sannan ya sanya shi wani saman wani iskan nan da ake turuwa da mai sanyi da mai zafi wa yake turo shi Allah subhanahu wataala zai kawo shi har a samu ai ruwa gane ko dan haka da wani daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi kuma suke nuna akwai ubangiji ba wai nature bace kamar da ke faɗa tabi'a ita ce take yin ruwa Allah subhanahu wataala ce to fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su bi dhunubihim da zunubansu a nan ka waɗannan kalmomin guda biyu kawai an gane ko dole zamu iya komawa cikin alqur'ani mu samu ayoyin da suka fassara mu da su in kana tafsirul qur'ani bil qur'an dole sai ka kalli ayoyin da suke da alaka da waɗansu ayoyi ka san ta wace hanya za ka yi mu tafsirin su kaga nan fa ahlaknahum bi dhunubihim mun ga mu ce Allah ya halakar da su da zunubansu kawai mu tafi abin mu a'a in muka ga dama za mu tsaya mu yi bayani wanda zai iya ɗaukar ma awa ɗaya anan amma dai bari mu ɗan jawo abin ga Allah ya ce ya halakar da su da zunubansu abu na farko wanda za mu fahimta anan ya kamata mu yi bayanin zunubi domin sai an yi zunubi sannan ake halakarwa mutanen da suka gabaci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne al'umma ta ƙarshe kenan daga ciki waɗanda an ka halakar akwai mutanen annabi Nuhu ko ba haka ba sannan daga cikin waɗanda aka halakar akwai mutanen annabi lutu daga ciki akwai mutanen annabi shu'aib akwai mutanen kuma annabi hud ga sunan dai to kaga nan al'ummomin da suka gabata ne ya kamata a kawo waɗannan waɗansu kuma Allah bai bada labarin su wa qurunan baina zalika kafira la ya'lamuhum illa Allah kamar da cikin suratu Ibrahim dan haka babu wanda ya san adadin yawan waɗannan al'ummomi in ba Allah subhanahu wataala ba amma waɗanda aka ba mu labari aka bayyana mu shi fayyacin alkur'ani mun san su waɗanda kuma ba a fayyace muna labarin su ba sai mu ce wato Allah subhanahu wataala halakar da su da zunuban su na ɗai kenan na biyu menene zunuban da sun kai ishtiraki tunda Allah ya ce bi zunubihim ba wai lokaci guda aka yi su ba an yi su lokaci daban-daban dan lokacin annabi nuhu daban lokacin annabi lutu daban waɗansu annaba sun yi zamani lokaci guda kamar annabi lutu da annabi ibrahim waɗansu kuma lokacin su ya bambanta to waɗanda lokacin na nasu suka bambanta ko ko al'ummomin su shin wani laifi ne suka yi wanda ya zamanto mushtarak in an ce mushtarak wanda ya zamanto iri ɗaya in an ce khas wanda kuma ya bambanta to daga cikin zunubin da suka yi irin wanda yake guda mu koma cikin suratu qaf Allah subhanahu wataala ce kazzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba sai Allah ce kullun kazzabar rusula kullun kazzabar rusula dukkan su sun karyatar da annabawa kaga wannan laifi ne wanda yake mushtarak an gane ko to sai mu zo zuwa ga laifi khas ليه مشترك قرية الدمنزني شركة دا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره an gane ko wa madiyan akhahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wannan shi ba lahi ne mushtarak yin shirka da Allah to amma kuma sai a samu zunub waɗanda suke khassa wanda mutanen annabi lutu sun yi fice da mi da luwaɗi a ta'tuna dhukurana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun bal ma su suka fara yin luwaɗi ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin an gane ko mutanen annabi shu'aib sun yi fice da wace banna sun fice da tauye mudu wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit wa ya qaumi awfu al mikyala wal mizan bil qist wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin to kaga wannan shine wato banna da suka ci gaba da yi wanda suke tana yiwa khassa ce an gane ko to in muka kare da wannan tunda zunubihim ne muke zance zunuban da suka aikata to sai zamanto akwai ayoyin da sun zo sun nuna an halakar da su to halakar wannan tana iya zamantowa mujmala yanzu abin da ya kamata mu gane to kaifiyya wadda an ka halakar da su yaya ne aka halakar da su shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin al-Muqaddima fi usul at-tafsir duk da yake ba shi sanya mai littafin suna muqaddima ba inda malamai suke cewa ya rubuta littafin bai sanya masa suna ba kuma bayan ya mutu bai ya sanya masa suna sai suka ga abin da kamata a sanya masa suna muqaddima fi usul at-tafsir yake cewa cikin al-Qur'ani in kana son kai fassara al-Qur'ani da al-Qur'ani shine akwai wani abu an kawo shi a cikin alkur'ani mujmal a wani wuri sai a fassala shi an gane ko ko kuma wani abu an kawo shi a gurguje mujaz wani wuri sai a fassala shi yanzu na ahlaknahum bi dhunubihim an kawo shi a dukunkule amma kuma ya za a yi a fassala shi ɗaya bayan ɗaya sai mun kalli ayoyin alkur'ani mutanen annabi nuhu yadda aka halakar da su an halakar da su ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa Allah ya bayanin wannan a cikin ayoyi daban-daban Allah subhanahu wataala ce fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir mutanen annabi nuhu an an nutsar da su a cikin ruwa in ka duba duk inda kissa annabi nuhu ta zo a cikin alqur'ani ko cikin suratul a'raf ko cikin suratul shu'ara ko cikin suratul hud zaka ga yadda an ka halakar da su walamma jaa amruna hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna hamil fiha من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل سنكم على التي وقيل يا أرض ابلئي معك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين kaga wannan tafsili ne na yadda Allah subhanahu wataala harkar da su an halakar da su an nutsar da su a cikin ruwa in muka dauki mutanen annabi hudu suna daga cikin al'ummomin da suka gabace mu su ma an halakar da su ta wace hanya hanyar da Allah subhanahu wataala ya bada labari walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalib kaga nan Allah ya ce ya tseratar da su min azabin wancan sati mun ci fa akhadhtum sayha a cikin suratul hud ba a ce fa akhadhtum sayha ba an ce wa najjaynahum min azabin ghalib mun tseratar da su ne daga azaba wanda take mummunan azaba amma a cikin suratul araf sai an kace fa anjaynahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minina an yanke bayan su ma'ana an halakar da su an yi musu azaba ta halakarwa wanda take gama gari ta game kowa da kowa to kaga wannan ta yadda Allah subhanahu wataala yayi bayanin ya halakar da mutanen annabi Hud in muka dauki mutanen annabi Salih su ma an yi bayani yadda an ka halakar da su wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin a cikin suratu Hud kaga yadda kissa su ta zo ga yadda an ka halakar da su as-sayha tsawa ce ta kama su aka yi kace kace da su in muka dauki mutanen annabi Shu'aib haka Allah subhanahu wataala ya faɗa yace walamma ja'a amruna najjayna Shu'aiban walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhazatil ladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin da haka dai fa ahlaknahum bi dhunubihim karatu ne annan dunkule illa da za mu samu kuma ciki shine duk al'ummar da Allah ya halakar dalilin halakar da ita shine mi zunubi duk al'ummar da ta shiga cikin matsaci in kafira ce an gane ko to dalilin shiga cikin wannan matsaci shine kafircin su in musulmai ne an kama su ne saboda su dawo to dan haka yanzu matsalolin da muke ciki a matsayin mu na musulmi abin da kamata mu kalla babu wani ma'ilmci na boko ko wani mutum mai mulki ko wani mai kuɗi wanda zai iya kawo mana sauƙi in ba Allah ba kenan wato mu kalli mu komo mu karanci kawunanmu mu yi karatun tanatsu saboda in mun shiga cikin tsanani mu koma ma Allah subhanahu wataala ya karɓa mu in kuma kafin raini to kan mu yi mamaki yadda Allah ya halakar da waɗancan duk da yake ba za a halakar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba amma mu jira lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama su babu wanda fitkafin ubangiji ahlaknahum bi dhunubihim da haka abin da ke sa a samu matsatsi cikin ƙasa da azaba shine sabon Allah shan giya yana daga cikin sabon Allah zina tana daga cikin sabon Allah zalunci yana daga cikin sabon Allah danna haƙƙin mutane yana daga cikin sabon Allah sata tana daga cikin sabon Allah rashin mata a bar suna fita tsirara yana daga cikin sabon Allah to duk wannan ba mu yi shi ba kuma muke sa tsabani kawai sauki ya zo mu wannan ba zai taɓa yiwa ba wani expert ko wani economist ko wani menene da zai iya kamu da sauki babu in ana son a samu sauki a bi Allah subhanahu wataala in ana son a ci nasara a bi Allah fa ahlaknahum bi dhunubihim mun halakar da su alba'u wato as-sababiyya huna mun halakar da su saboda zunuban da sun ka aikata wa ansha'na min ba'dihim sai muka kaga muka halitta min ba'dihim bayan su waɗansu malaman tafsiri suka ce nan ai ba ba wai halittar ce abin mamaki ba nan ma'ana mun halicci waɗansu mutane bayan su mun ba su irin abin da muka ba su domin dama an nasha ita halitta dama an san in Allah ya halakar da waɗansu mutane zai halicci ne waɗansu bayan su ko ba haka bane ko kuma a'a da an ka halakar da su musu bowaye Allah ba Allah ya da su yayi halitta don babu mai irin halitta in ba Allah ba kenan ba dole bane sai mun ce an ba su abin da aka ba su yin halitta kanshi wani abu ne don babu wanda zai iya halitta in ba Allah ba innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau istama'u la wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin mun tayar a bayan su qarnan wato karnuka nan sai zama to is- ismul jinsi ne ana nuhin karnori daban-daban don ba karni guda ne akai ba wannan ya zo bayan wannan ko kuma wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ko wani karni mun tado karni bayan sa ko wani karni mun tado karni bayan sa domin kakka ga mufrad ka dauke shi wato a matsayin mufrad na an kalli jam'i ne wato mun tayar bayan su al'ummomi daban-daban daban domin wanda yake da ikon halakar da su kuma ya halicce su can da babu su yana da ikon ya halicci waɗansu mutane bayan su إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين سألتي ولو نزلنا عليك كتابا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
Allah ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas alwawu huna waɗansu malamai sun ce wawul atfi ce in an ce wawul atfi shine an hada wannan da wannan ja'a muhammad wa isa wa ahmad wa ibrahim tana nufin wane da wane da wane sun zo sai ya zamanto wato babu wata aya wadda za ta zo Allah ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin to daga cikin ayoyi waɗanda suke nema a kawo maka walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas ko da mun saukar maka kenan wata aya mun ƙara bayan waccan da kare ta za su sai da mun to afafi ne waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wannan alwawu wawul hali ce kenan faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum sun ƙaryatar da gaskiya lokacin da ta zo musu kenan sun ƙaryatar da alƙur'ani cewa daga wajen Allah yake sun ƙaryatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne halin kasancewa shi manzo sannan walau nazzalna halin zai kasance ko da mun saukar a gare ka sai ta zamanto wawul hali kokari ne da malaman tafsiri na rabta tsakanin ayoyin alƙur'ani walau nazzalna alayka kitaban da mun saukar maka littafi kitab ko ko mun sauko wasiƙa daga sama domin alkitab wani lokaci yana ɗaukar wasiƙa wani lokaci yana ɗaukar littafi domin daga kataba yaktubu kitaban ne sai zama to almaksudu bihi almaktub abinda aka yi rubutu an gane ko eh, kitab littafi kamar at-taura ko kuma kitab wasiƙa wadda take nuna cewa daga wajen Allah aka turo shi annabi suleiman yace izhab bi kitabi hadha ka tafi da wasiƙa ta wannan babu cewa littafi ake nufi anan ka san wani musamman dan qur'ani akwai tsaurin ka sai ce ka je kuma an ce kitab ana nufin risala to walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas da mun saukar da littafi a gare ka fi qirtasin a cikin takarda wannan yana nuna akwai wata magana domin da ba su nemi a saukar ba da wannan magana ba ta bayyana ba kenan walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin kamaqtarahu kamar yadda suka nema an gane ko wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna lak jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uhu kaga wannan ya nuna sun nemi a saukar da littafin shi yasa Allah ya ce a kyale su walau nazzalna alayka kitaban da mun saukar maka da littafi ko ko wasiqa da sunayen waɗanda suke so a ce daga wajen Allah aka turo ta fi qirtasin a cikin wata takarda kalima ta alqirtas dukkan qira'o'i guda goma mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karanta ta da kasra qirtas amma kuma wato a cikin lugha malaman lugha sun ce musallaf lughawi ne ibnu ashur da yazo cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir sai ce ana cewa qirtas wadansu sun yi riwaya ana cewa qurtas yace da'if abinda rubbama ya hankalta ma saboda qira'a bata tabbata ba mutawatira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan muka dibi kutubul lugha sai suka nuna ai aslan ma kalima ta qirtas musallaf lughawi ana cewa al-qirtas ana cewa al-qirtas ana cewa alƙurtas sai zamanto musallafun lugawiyyun muttahidul ma'ana da ƙartas da ƙirtas da ƙurtas ma'anar su ɗaya amma a ƙira'at waɗanda suka tabbata ƙirtas amma ƙurtas ƙartas lugaci wannan kuma ya tabbata a cikin yaren luga ina fata an fahimce ni kalima ce wadda malamai suka yi saɓani akan asalin kasancewa ta shin ta larabci ce ko ba ta larabci ba ce domin laraba suna cewa waraka shin asalinta waɗansu malamai suka ce a'a asalinta ba daga larabci ba ce waɗansu malamai suka ce a'a asalinta larabci ne sai dai ba a yawan amfani da ita amma imamul khafaji yake cewa wannan kalima a asalinta ba larabci ba ce amma yayi wato yayi shakka shin daga wani yare ta shigo yake cewa rubbama la'alla ta zo ne daga yare da ake ce ma rumiya to amma wannan zai tsayar da mu shin cikin muna muna jin malamai suna tattauna wata mas'ala sai a ce wannan kalima ba larabci bace kuma gashi ta zo cikin alqur'ani kuma Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan to ya zamu yi da wannan iskali waɗansu malamai amsar da suke ba su anan su ce a'a kasancewa alqur'ani daga yaren larabci ne bai hana dan samu wadansu kalimomi waɗanda can asalin su ba na larabci bane wannan bai hana kasancewa shi larabci jumlatan waɗansu malamai su ce a'a waɗannan kalimomin can da laraba lokacin da suka rihilatar shita'i wa saifi sun je sun haɗu da waɗansu yarurruka kuma al'ada ce ta mutum in ya haɗu da waɗansu yare dole ya tasirantu da wannan yare haka ne ko ba haka ba yanzu kana jin da zabarmanci an ce nafa ai nafa ba ba zabarmanci bane nafa'a ne ya amfane shi an gane ko sai aka ɗauko shi sai aka sa a ciki ina fata an fahimce ni to kaga wannan saboda da kafin yaren zabarmanci ya haɗu da yaren larabci ba a sannafa ba a cikin zabarmanci amma daga baya bayan haduwar zabarmawa da larabawa ko ko malaman su sun je sun yi karatu ko ko waɗansu malamai sun zo sun karantar da su an gane ko to wannan shi ne sai su ɗauki wannan kalima wannan kuma duk yare na duniya haka shi in ka diba zaka duba cikin faransanci za a ce wannan kalima asalinta ba daga turawan faransa take ba asalin su a'a daga wuri kaza aka ɗauko shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau kuma duk yare yana ci gaba to sai laraba suka ɗauki waɗannan kalmomi kakin safka alƙur'ani sai alƙur'ani ya safka da waɗannan kalmomin bayan cewa larabawa sun yi amfani da su kenan sun kasance larabci mun fahimci wannan mas'ala da kyau saboda ɗalibin ilimi ya fahimci inda an ka dusa malaman lugu suka ce fi qirtas ita ce kalima wato takarda da aka yi ma rubutu alwaraka kenan waɗansu malaman suka ce ba a cewa qirtas sai akwai rubutu in babu rubutu sai a ce tsars amma wannan magana bata inganta ba tsars da tsa'un da ra'un da sinun shi dai ko akwai rubutu ko babu rubutu ana cewa qirtas ana iya cewa tsars walau nazzalna alayka kitaban da mun sabkan maka da littafi fi qirtasin a cikin takadda falamasuhu bi aidihim falamasuhu sai suka shafi wannan abin ko suka taba shi ko ba haka nan bane allamsu a cikin larabci shine wad'ul yadi ala shay'i li ma'rifati wujudihi ka aza hannunka ga abu don ka san akwai shi ko babu ko ba haka nan bane musamman a cikin duhu sai kaga mutum ya lalaba shi in akwai abin nan ko babu shi ko ba haka ba ko ko ka sa kuɗi cikin aljihu sai ka ji iska na bugawa sai kaga mutum ya haka in yadda akwai nauyi sai hankali ya kwanta ko cikin sallah ne in ko ji shiru to babu sallah eh ko ba haka nan bane an ce wani mutum ya zo da yana sallah ya sa kuɗi a cikin aljihun gaba da lokacin da zai yi sallah sai ya ɗauki kuɗin sai sa cikin aljihun baya to lokacin da ya kabbara sai shi ya samu wasu wasi ko da ya haka sai ga alamun babu kuɗi sai ya haka ya ce a ya ji babu kuɗi ya yi haka ya taɓa nan ya ji babu ya yi haka ya ji babu ya taɓi wanga ya ji babu ya taɓa wannan ko da ya aza hannu ne nan baya sai ya ji sai ce aha in ba haka ba babu sallah ba haka ba don haka allamsu shine wad'ul yadi kina a taba aji aji in akwai abin ko babu tabbas akwai shi ko babu aw li ma'rifati sifatihi ko ko a san sifar shi zaka iya taba haka ji wannan abin yana da zafi ko ko yana da sanyi ko ko yana da kaushi ko yana da laushi ko taushi almuhimmu dai dan dan a aza falamasuhu bi aidihim sai suka taba shi bi aidihim da hannayensu to kaga wani zai ita a to me yasa aka ce lamasuhu bi aidihim domin an san dan adam yana tabawa ne da mi da hannunsa a'a nan na farko yana kana iya ka taba abu ba da hannu ba domin fata ita ce take kai sako kenan kana iya ka jingina ga abu ka ji cewa akwai shi ko babu shi amma dai lamsu ga al'ada da hannu ake yi to da Allah ce bi aidihim don saboda ya akkada shi sannan ya kore ma'ana ta majazi domin mi in ba in ba a kore shi ba an ka ce bi aidihim wani na isa tsammanin ba ma'ana ce hakika ba amma da an ce na taba da hannu ko ba ba ka ce da hannuna ko ko da ido na ni gani kaga da ka ce da ido na ai magana ta kare babu zancen shakka ko to amma an ce na gani ana iya shin da zuciya ko da mi ko ba ka nan bane ka ce mutum ya ce ina ganin cewa to ga ina ganin nan ba da ido ba amma in ya ce na gani da ido magana ta riga ta kare to da haka shi yasa Allah kawo bi aidihim ko da sun taba shi da hannunsu iyakar kai karshe ko ba haka ba iyakar gudu gida iyakar gida cikin daki iyakar daki kuryar daki iyakar kuryar daki karkashin gado sun taba shike nan an kai karshe Allah ce falama suhu bi aidihim da sun taba shi da hannunsu ba ma wai kakkai tunanin majazi ne don aljannu sun ce wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba nan lamasna samaa ba ayyuhin sun ji sun taba sama ba a sun nufaci jihar sama sun tafi ba dole bane sai sun tabo ta an gane ko amma da an ce bi aidihim to magana ta majazi ta kare Allah ce to laqala allazina kafaru da waɗanda na kafirta sun ce bai ce laqalu ba me yasa ce laqala allazina kafaru ya kamata ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasu bi falamasuhu bi aydihim laqalu da sun ce amma sai ce laqala allazina kafaru waɗanda suka kafirta za su ce dan a nuna ma abin da yasa su wannan shine kafirce ma ayoyin Allah mutumin da duk ya kafirce an gane ko to dama in baka yi imani da abu ba yadda za a yi ka yadda da shi duk hujjojin da za a kawo ma an gane ba za su yi imani da shi ba an gane ko shi yasa Allah ce la qala allazina kafaru da waɗanda suka kafirta sun ce in hadha illa sihrun mubin wannan ba kuma bane sai sihiri da haka wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha duk ayat da za su gani ba za su yi imani ba saboda wato annabi yana son a ce mutane sun yi imani da shi to shi yasa in mutane suka zo suka ce mu ba za mu yi kaza ba sai an yi muna sai yaga a Allah da dai kai wannan ma mutanen nan sun yi imani ko ba haka ba to sai Allah ya faɗa mai cewa ko da an yi wanda suka ce wannan an gane ko an sabkar da kaza an sabkar da kaza kai ba za su yi imani ba ka sai ka bar su ka bar su kawai ba su da niyyar imani ne don kafin raini shi yasa wani lokaci ba suke sarrahawa lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha an gane ko kamar da yazo biyu ne ko a cikin al'amu in yara kullu ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin sannan kuma wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha wa in yara sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yara sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin a cikin suratul a'raf dan haka dai ko wace aya za su gani ko sun taba ba za su yi imani ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mishi wannan ka fita batun su ka bar su kafirai ne sun kafirce babu abin da ke magani su sai sai azaba amma dan sun ce ma kaza ka yi kuma wannan yake nuna cewa annabi ba irin dan kore bane ko ko mutum ne wanda za a mai da shi irin mai sihiri kun san mai sihiri za a kewaye shi ko ba haka ba a ce muna son kai muna kaza sai kai muna son kai muna kaza ko ba haka nan bane wani ya zo ce in wannan ya kai mai sihiri ni kuɗi nake so a yi ko ba haka ba mutum mai sihiri wani zo ce shi so shi ka haukata mai wani shi wani son ya kai ai mai kaza to bai dace a ce annabi bai zamanto mai isar da sakon Allah ko wani kafiri ya zo da tambadar da yake son ai mai ya ce ni ban so ban yarda da kai ba sai an yi min kaza ban yarda da kai ba sai an yi min kaza to annabta ba bokanci ba ce shi yasa Allah ya ce nisantar da annabin shi da wannan ya gaya mishi hakikanin al'amarin su ba gaskiya ce suke nema ba ba su yi imanin ma da za a yi ba kuma ko an yi musu din kai ba shi bane tanzilan ne wato an sabkar da shi wato irkha'al lil inad abinda ake cewa an saka musu ragama ko ba haka ba malam Bahaushe ce na saka ma ko da an saka musu din an yi din ba za su gudan ba su da imani al'amari ne na mutumin daga son gajiyar da kai don ka kasa da kaga mutum da yawan aza maka sharuɗa akan abu to ma'ana bai son ya fito ya ce maka ban yi ko ko ban yadda ba sai ce to ni ba za a yi kaza ba sai an yi kaza ba za a yi kaza ba sai an bi kaza to in baka gane ba sai ka bata makanka lokaci ka cigaba da cika sharuɗan nan kuma ko ka cika sharuɗan kuma ba za a yi ba sai sa ba kanka lahiya da ka ji an ce ba mu yadda da kaza ba sai an yi kaza kai yi ɗai kai yi biyu kai yi uku ka ga alabun duk ba a yi ba kuma ana ta ƙara sharuɗa to ita kanka dan adam abin da yake so bai azami sharaɗi na ba za an bince ni لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين da sun gani da sun ce sihiri ne bayyananne wannan ba ba littafi bane Allah ya saukar kenan kaga babu zance imani gare su wa qalu
wa qalu laula unzila alayhi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun kaje yanzu sun tuma kuma wani wuri wa suka ce laula unzila alaihi malak me yasa ba a saukar da mala'iki ba tare da shi an gane ko sai an turo mala'iki ya zamanto wanda zai zuwa ya gaskata shi ya ce Allah ne ya turo shi ko ba haka ba laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadira a turo mala'iki mu gani shi annabin yana kasa yana wa'azi mala'iki da sama yana cewa eh Allah ne ya turo shi haba jama'a shi shi Allah abin wasa ne ko ko manzo ne abin wasa Allah ya kyauta kafirci wani abu ne daban wa qalu laula unzila alaihi malak me yasa ba a sauka mishi da mala'iki ba wannan laula tahdidiyya ce ta motsarwa ce da kalubalanta me yasa ba a sai aiko mishi mala'iki ba a cikin furqan suka ce laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadira me yasa ba a sauka mishi da mala'iki ba Allah ce walau anzalna malakan tafi dai bar su da mun saukar da mala'iki ka gani in sun faɗi sai a kawo raddi walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falmasu bi aydihim laqala alladhina kafaru to kuma wa qalu laula unzila alayhi malak me yasa ba a saukar mishi da mala'iki ba Allah ce walau anzalna malakan da mun saukar da mala'iki kamar yadda suka bukata ko ba haka ba laqudiya al-amr da al'amari ya kare ma'ana waɗansu malamai suka ce da da sun ga mala'iki za su mutu don ɗan adam wato bai da ƙabiliya an gane ko shiri da tattale na ganin mala'iki gaba da gaba waɗansu malamai suka ce a ala qudiyal amru ai la kazzabu fa qudiyal amru da mala'ikin ya sabka suka ƙaryatar da shi to la qudiyal amru da al'amari ya ƙare don mi don mala'iki ba irin ka bane an gane ko ba ɗan adam bane da ake yi ma shishigi da abin da abin da aka gada ma shi kamar mala'iki kamar soja ne ko ba haka nan bane duk al'amari in ka ji an kawo soja to babu zancen gyara in an ka kawo ɗan sanda akwai zancen gyara za a yi bincika a yi bincike a yi kaza a yi kaza ko ba haka ba in an ka kawo jandarma ko mobile tana yi wa a gyara amma da an ce soja to an ce babu gyara wuta kawai to shi yasa lau anzalna malakan da an turo mala'iki waɗansu malamai suka ce da sun ganshi za su mutu a'a su ba suna so a kawo mala'iki bane wanda da sun ganshi mutuwa za su ba haka bane a'a dai turo mala'iki su ganshi daga sama to amma matsalar in an turo mala'iki da sun ganshi in sun karyata shi mala'iki bai ɗaukar wasa la qudiyal amru da magana ta kare don mala'iku an halicce su da tabi'a ne ta ba su ɗaukar walakanci an gane ko mala'iki sifar shi ta tabbatar da al'amari ne zartar da al'amari da an ce i yi zai alaiha mala'ikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون su da an ce su yi aikata da su yi shi yasa yana daga cikin rahama Allah subhanahu wa ta'ala bai turo mala'iki ba domin mi domin mala'iku an halittar da su akan zartar da umarnin ubangiji da gaugawa sannan kuma su mala'ikun nan in ba waɗanda Allah ya ba izinin su zo cikin mutane ba in sun zo banna za akwai mala'ikun da suna tare da mu waɗannan su Allah ya sakhara su ya hore su su zama tare da mu mala'ikun da ke rubuta aiki ko ba haka ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun waɗannan su ɗabi'a su dama an hore su ne su yi aiki za su zartar da wannan aiki sai mala'iku waɗanda suke zuwa saboda sauraren wa'adi ko abin da ya kama da haka kamar yadda zo a cikin hadisi na sahihi muslim wanda yake cewa majtama aqamun fi baitin min buyutillah hamma za su ce wa haffathumul malaika malaiku za su kewaye su kaga ba su da labari amma malaikun na nan su waɗannan malaiku su ɗabi'a su ce ta daban ina fata an fahimce ni sannan kuma za ka ga mala'iku waɗanda za su zo su saurari zikiri inda ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kama hadisin abu huraira wanda ke imamul bukhari da imam muslim suka fitar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza kana yawmul jumu'a idan ranar jumu'a ta zo to wannan rana zaka ga mala'iku sun zo ala babil masjid sun zo waqafatil mala'ika ala babil masjid za su zo su tsaya a bakin kofar masallaci yaktubuna al-awwal fal awwal suna rubuta na farko na farko wane ne na farko wane ne zai biyo bayan sa wa mislul muhajjiri mutumin da yayi wato ya zo da gaugawa lokacin farko yayi sammako kenan ba ana nuhin sammako ba tun karfe shida a'a wanda ya zo tun farkon lokaci kamar salil ladhi yuhdi badana badana kamar mutumin da ya ba da kyauta ce ko ya yi sadaka ta rakumi thumma kallazi yuhdi baqara wanda ya zo bayansa ko cikin lokaci na biyu kamar wanda ya gabatar da baqara ita ce sanuwa thumma kabshan sannan kuma wanda ya zo bayansa kamar wanda ya bada rago ne thumma dajajatan sannan kamar wanda ya bada kenan kamar thumma yuhdi dajaja kamar wanda ya bada wato kaza ko thumma bayda sannan kuma kamar wanda ya bada kwai ko to fa idza kharaja kenan idan idan liman yanzu fa idza kharaja imam tawaw suhufahum sai su wato nade waɗannan takardun nasu wa yasma'una dhikr suna sauraren azzikr ana iya cewa wato abin nan khutba ko kuma zikirin da ake yi tunda ana khutba liman ne kawai yake bayani ko ba haka ba to wannan ya nuna waɗannan mala'ikun suna zuwa suna sauraren zikiri kenan mala'ikun nan ba su sabka sai tare da izini amma kuma mala'iku suna sabka waɗanda ba wannan ba in ka gansu to sun zo wani aiki kamar yadda mala'iku suka zo ranar badar wajen yaƙi don su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da uhudu akwai saɓani shin sun sauka ko bu sauka ba waɗansu suka ce bu sauka ba waɗansu ce sun sauka amma sun sauka ne don kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an fahimta almuhimmu dai in dai kaga mala'iki ya sauka ba dan saboda aikin da anka umurce shi ba to azaba ce a tafi la qudiya al-amr yasa lokacin da mala'iku suka zo abin nan zamanin lokacin annabi lutu me ya faru azaba ce ta zo kai tsaye annabi ibrahima yayi yayi ya juyar da su falamma zahaba an ibrahim ar-rawu wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik lokaci yayi Allah subhanahu wa ta'ala ce qalu ya lut inna rusul rabbika lan yasilu ilayka ba yadda za a yi su kai gare ka yanzu kun tasa hankalinka lokaci ya kai yana ganin lokacin yayi tsawo yaushe za a halakar da su an ka ce inna maw'idahum as-subh lokacin asuba ne a ɗaisa subuhu bi kari ni kake ci da baka na zuba jira kawai lokacin asuba shi kai kai na son ka fi karfin ka falan ma ja amruna da anna aliyaha safila an yi kace kace da su da haka dai mala'iku ba su sabka sai da izinin ubangiji irin waɗannan mala'ikun da suke cewa a sabkan musu in dai mala'iki ya zo da sunan a gaskatar ba a gaskatar ba halakar da suna za a yi shi yasa Allah ce walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yanzuruna hal yanzuruna illa an ta'tihum al-mala'ikatu aw ya atiya rabbuk ko ba haka ba suna jiran mala'iku su zo ko kuma wai Allah ma da kanshi suke jiran su to kuma in mala'iku sun zo to la qudiyal amru wannan lokaci babu wani abu da za a yi musu illa a halakar da su kamar da suka sabka a Hunayn sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba thumma anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala juludan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin da haka dai tabi'a ta mala'iki in ya sabka azabtarwa su ayi ثم لا ينظرون sannan kuma ba za a jinkirta musu ba an jinkirta musu kenan jinkirin nan da anka musu wato ba a sabkar da mala'iku ba za an ka halakar da su akwai dalilan da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya musu hakan ka akwai hikimomi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya koyi ko ba haka ba na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama da ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kenan cikin barin su su dan samu wani jin dadin su na duniya akwai rahama tunda da mala'iki ya zo an ka halakar da su cikin me za su shiga azaba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rahama gare su daga cikin hikmomin da suka sa Allah ya bar su saboda daga cikin su akwai wanda zai iya yin imani cikin waɗanda suka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sun zo sun yi imani kaga walau anzalna malakan inda ko an halakar da su da shikenan magana ta kare daga ciki waɗanda ma suka mutu akan kafirci ƴaƴansu sun dawo sun musulunta kaga da an halakar da su dami kuma da waɗannan ƴaƴan ba za a sami su balle su musulunta to shi yasa in Allah ya abu akwai hikima bari cewa dan me Allah ya bar kaza dan me Allah bai yi kaza ba shi ya fi ka sanin dalilin da yasa aka yi hakan ga an gane ko walau anzalna malakan da mun saukar da mala'iki yadda suka bukata laqudiya al-amr da an yi ta ƙari ko ba haka ba an yi ma suka ce ta yi ta ƙari an yi mai riga ɗaya abin ga sata لقضي الأمر دا أنزر تد حكمتي أي لقد الله الأمر بإهلاكهم ثم لا ينظرون سننكو بذا أسولا على مصبا سألت ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الله يتشي ولو جعلناه ملكا da mun sanya shi mala'iki kamar yadda suka faɗa, wato, iktirahi na kafirai guda biyu na, ma'ana suna son a turo manzo ya zamanto mala'iki zuwa ga mutane, an gane ko? Ko kuma a turo wato mala'iki, manzo mala'iki wanda zai zuwa ya gaskantar da annabi. Shi ne abin da suka bukata guda biyu, an gane ko? Laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira, kaga nan an turo annabi mutum amma suna son a turo manzo mala'iki ya gaskatar da shi to in ko za a turo mala'iki daga sama ai babu bukatar ma sai an turo dan adam ko ba haka ba abu na biyu sun kace a'a amma turo mala'iki ba sai an turo manzo ba kamar yadda sauran kafirai suka faɗa ko ba haka ba mutanen annabi nuh sun gayyi sun kace lausha a rabbuna la anzala mala'ikatan ko ba haka ba su ma waɗancan kafirai a cikin suratu fussilat ni suka ce suka ce lausha a rabbuna la anzala mala'ika da Allah ya so da saukar da mala'iku kenan suna iktirahin ko dai a turo mutum tare da mala'iki ko a turo mala'iki ko ba haka ba to sai Allah ya raddi gaba ɗaya ga dukkan waɗannan maganganu guda biyu Allah ce walau ja'alnahu malakan da dai mala'iki na mun ka turo ya zo a matsayin manzo an gane ko la ja'alnahu rajulan da kuma mun mayar da shi cikin sura ta dan adam ah to kaga kuma shikenan Allah ce to wala labasna alaihim ma yalbisuna da kuma mun rikitas a gare su da ya shiga cikin juna a gare su an gane ko ma yalbisuna abinda sun ka zamanto suna rikitarwa a kawunansu akan kawunansu kenan dai dan adam mala'iki ya fi karfin duniya ko ya fi girman duniya so nawa Allah dai san adadi to ya ce za a turo mala'ikin nan ya zo duniya ya wa'azi ya za a iya mutane wa'azi kun ga abin ba zai yiwa ba qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshu mala'ikatun yamshuna qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna fil ardi mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakar rasul da dai mala'iku ne a bisa doron ƙasa da za a turo musu mala'iki irinsu to amma me yasa su ba su a turo ɗan adam irinsu domin ga ɗan adam ne za su iya karɓa to amma sai suka ci gaba da ta'annuti kuma Allah subhanahu wa ta'ala cika ba su raddi ɗaya bayan ɗaya shi yasa ana son wani bi in mutum yana tare da shubuhoyi kar ka ɗauke su gaba ɗaya kai musu bugun goro ɗauki shubuhoyin nashi ɗaya bayan ɗaya in ya kawo wannan a yi raddi a gane inda gaskiya take sannan a ɗauki wannan a yi mata raddi to shi yasa Allah ce walau ja'alnahu malakan da dai mun sanya shi mala'iku mun turo mala'ikin ko ba haka ba har yanzu dai la ja'alnahu rajulan da mun mayar da shi mutum domin dan saboda su samu mai jalalin limanin yace li yatamakkanu min ru'yatihi dan su samu damar ganin shi id la quwwata lil bashari ala ru'yatil malik domin malak dan adam bai da karfin da zai ganin mala'iki akan surar da Allah ya halice shi sai waɗanda Allah ya so annabawa da suke ba sa sabon Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya ba su ruhi tsarkakakke su ne suke iya ganin mala'iki shi ma wani lokaci ba cikin sufar shi ba domin annabi Ibrahim da suka zo mai bai gane su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi yake cewa ya ga Jibrilu so biyu ne kawai an gane ko so biyu kamar da zo a cikin hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud da kuma hadisi na Aisha wanda yana cikin sahih Bukhari sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga Jibrilu a halittar da Allah ya mishi so biyu qad sadda al-ufuq ya cika dukkan sassa walahu sittu mi ajnah yana da fiffike 300 to wannan ba zai iya ganin hakikanin yadda Jibrilun yake ba amma eh eh 660 ajina eh fifike 600 dari nawa ce 300 wajen fassara ne an ka samu matsala to da fifike 600 an gane ko to dan adam bai da ikon da zai ganin mala'iki a cikin surar da Allah ya halicce shi shi yasa Allah subhanahu wataala yayi musu raddi kuma mala'iku ba su sabka sai tare da izinin Allah da kuma wato haƙƙi ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya wala labasna alaihim ma yalbisun da kuma mun rikitas a gare su abinda suke rikitarwa a kawunan su dan su ne sun ka ada musu wannan ka'ida wato sun aza maka su ka'idar cewa ba su karba sai ga mala'iki kenan laifin daga wajen waye zo daga wajen su domin ba Allah ne ya kamata ya ce in ba na turo mala'iki ba ka a karba amma kai na kace kai baka karba sai an turo maka mala'iki kaga wannan ka'ida su suka azata kenan tunda kuma su suka aza wannan ka'ida kenan ko ba yadda za a yi su gane gaskiya shi yasa Allah ya ce wala labasna alaihim ma yalbisuna kamal tabasa alaihim ash-sha'nu fi amri muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba su gane ba ga annabi kuma ko da wani mala'ika an ka turo ya zo cikin suran dan adam kuma ba za su gane ba sai al'amarin ya rikita a gare su saboda sakamakon su ne sun aza maka su ka'ida wadda akan su akan su ke tafiya falamma zaghu azagha Allahu qulubahum dama sun karkace Allah subhanahu wataala ya karkatar da su a nan kafin an fara nuna mini lokaci ya matso akwai wata ka'ida wadda take da muhimmanci a nan shine wato sanin bambanci tsakanin fi'illai a cikin larabci tsakani da Allah larabci ba yare ne na wasa musamman ga wanda ke son ya tafsirin littafin Allah akwai matsala musamman wanda ke son ya gane hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matsala mutumin da yake son ya gane shari'a ta addinin musulunci wallahi sai ya tashi tsaye game da sanin larabci nan wala labasna alaihim ma yalbisuna wato in an ce labasa an gane ko yalbisu shine abu ya rikici ba a gane shi amma in an ce labisa yalbasu shine ya sanya abu to kaga nan madin shi labasa mudari'in shi yalbisu amma shi ko wancan madin shi labisa mudari'in shi yalbasu ya canza to kaga abin da yake da alaka da rikitarwa da shubuha ya koma kuma sanya sutura to ga in baka yi anniya ba sai ka samu matsala shi yasa ɗaya daga cikin ma manya manyan malaman lugha wanda ya yi irabin qur'ani muhiddin darwish ya yi irabul qur'an al-karim mujalladi kusan tara ne wata matba'a da yazo anan da bai kalli wannan ba cikin larabci ma sai yayi kuskure sai ce labasa yana iya ɗaukar wato sanya sutura nan ko ana zancen rikitarwa ne shi wancan ba a cewa labasa yalbisu sai dai a ce labisa yalbasu domin Allah ya ce wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq sannan abu na biyu in an ce allabsu an gane ko da lamun shi ne zamna abin ga sanyawa in an ce allubsu shi ne abu ya rikita kenan na sutura sanya shi sai a ce allabsu an gane ko shi ko wancan sai a ce allubsu ya rikitas allabs rikitarwa allubsu sanya sutura kenan allubsu sutura allabsu rikici abu ya rikice maka kaga in baka san wannan ba kana karanta littafin da bai da wasali dole zaka iya samun matsala sannan kuma abu na ƙarshe shine akwai wato alhaltu akwai labasa an gane ko kamar wannan da mun ka gani yanzu na Allah ce labasa da kuma khalata shine tudanya wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun akwai khalata yakhlutu ko yakhlutu ya cakuda su to a larabci suna da bambanci ko ba su da bambanci tsakani da Allah akwai bambanci mai nisa cikin su wato in an ce yalbisu na cuɗanyawa ƙarya da gaskiya khasun in an ce khalata shine abin da yake a ammuni wato cikin alaƙa tsakanin lafazi da lafazi na larabci ku fahimce ni da kyau akwai lokacin da wani lafazi a ammumin lafazin in an ce khalata yana iya ɗauka abin da ake gani da abin da ba a gani واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كاغا bihikin nan shi ruwan sama shine haɗu da nabatul ardi kaga duk abubuwa ne waɗanda ana ganin su wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an kaga amalan salihan ba abu ne wanda ake gani ba wa akhara sayyi'an shi aiki yin shi ake yi ba a ganin shi amma kuma labasa yalbisu wala talbisu alhaqqa bil batil nan ba a cewa wala talbisu at'ama bil ma'i in kaddi mutun yayi wannan bai san larabci ba an fahimci wannan da kyau to da haka wallahi ɗalibai ku tashi neman sanin yadda yaren da an kasabkar da alkur'ani yake a kan shi ku ta ku yi rikici ku faɗa cikin abubuwan da ba ku san su ba ƙarshe kuma mutum yana neman aljanna ya je neman makan shi wuta domin wanda ya ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya zai shiga cikin matsala mallan mu karanta aya ta karshe mala ya ce ku da sauran lokaci wala qad istuhzi bi rusulin min qabl wala qad istuhzi bi rusulin قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ اللام الموطئة للقسم أي والله لقد استهزئ أن يزجلي bai kawo fa'ili ba kinan istahza allazina kafaru an gane ko ko istahza'a qaumu kullu nabiyyin bi nabiyyihim ba a kawo fa'ilin ba don mi don aikin ake kallo kuma sakamakon shi ake kallo wanda duk ya aikata zai gani sakamako wannan malamai suka ce wato dalilin da yasa aka kawo wannan da duk abin da kafirai sun ka kawo na iktirahat abin da suke nufi da shi shine ta'jiz wal istihza wato da suke cewa annabi ya kawo kaza an gane ko ya kawo kaza ma'ana suna son a kawo musu mala'iki suna jira a kawo musu kaza suna ta'ajizin annabi ne suna ganin kamar abin ba zai yiwuwa ba na biyu kuma suna izgili ne da annabin to sai Allah ya fara raddi akan mas'ala ta farko mas'ala ta farko shine kan ta'ajizin da suke yi an gane ko walau sun ce a sabkar da littafi to walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin kaga ta'ajizin da suke so su yi an nuna cewa ba imanin za su yi ba an gane ko kuma ba sun gajiyar da Allah bane qul in wa qalu law nuzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya sannan qalu laula unzila alayhi malak sun kawo wata wani ta'ajizi an gane suna son su gajiyar da manzo walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzaruna ko ba haka ba to kuma sun ce a'a bayan wannan in ba a turo manzo ba walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisuna to yanzu bari ka ji illolin da sun kai illolin da suka sasu wannan aiki shine kokarin gajiyar da annabi da izgili da shi sai Allah ce wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablu ai is wato istahza'u bika kama istuhzi'a bi rusulin min qablik sun yi izgili da kai an gane ko kuma ba a kawo inda suka yi izgilin ba don ba dole bane sai an san su amma aikin mutum ake son a sani ko ba haka ba bi rusulin min qablik da annabawa gabaninka rusulin nan ya kawo shi wato na kira su malamai suka ce wato li raf'i sha'nihim ko kuma li kasratil adad rusulin manzanni masu yawa sai an kai tankiri shi ko ko rusulin wato manzanni masu kima da daraja min qablika gabaninka to kaga al'amari ya kasance Allah ce fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai ya kewaye asalin haqa yahiqu shine kewayewa a haqa wala yahiqu makru sayyi makru sayyi illa bi ahli kamar da Allah subhanahu wataala sai malamai suka ce haqa shine wato ahata wadansu malamai suka ce haqa shine wajaba in mun ce ya kewaye su ko ya tabbata akan su duka ma'anar da basu wato basu saba ma juna ba amma asalin haqa shine ahata shine abin da ya kewaye wadansu malamai suka ce a'a shi haqa asalin shi haqqa ne in an ce haqqa kenan sun bashi ma'ana ta kewayewa kuma sun bashi wazani nata suka ce asalin shi haƙa ne an gane ko sai aka mai da ƙafun ta koma alif sai koma haƙa kamar yadda laraba suke cewa tazanna ya yi zato asalin shi tazannana ko ko taqadda shine ya ciza asalin shi taqaddada to haƙa sai an kai taqlid harfu wato harful asli il harful illa wanda cikin larabci abu ne wanda bai cika yawan zuwa ba sai dai ayi taqlibul harful illa amma wannan magana da'ifiya ce haqa fi'ili ne mai asalin kansa haqa yahiqu shine ya kewaye bil ladina sakhiru minhum ga waɗanda suka yi izgili da su minhum daga waɗannan annabawan dan saboda a nuna maka wato darajar su ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin izgili da shi ya gayyara wato waɗannan fi'ilan dan saboda tafannuni fil qawli istuhzi'a ya kawo fi'ili mabni lil maf'ul an gane ko fa haqa bil ladina sakhiru kaga sakhiru nan da istahza'a duk ma'ana guda ce suke bayarwa amma ya kawo tafannuni ya canza ya maida shi wato yana da fa'ili ma kanu bihi yastahzi'una bai ce ma kanu istahza'u bihi ba saboda ya tafannanu fil qawl ya nuna maka can an yi ana kallon wanda ya aikata ba a damu da shi ba sakhiru minhum ya nuna maka izgilin da suka yi musu wato kalima ta sakhira tana nuhin kama sun dauki annabawa abinda an ka hore musu don su musu izgili daga sakhara ne sakhara an hore shi to sakhira yana kusa ga tafsiri kamar sun dauki annabawa ba mutane ne waɗanda aka kamata a girmama ba sun dauke su wani abu ne wanda ka san idan lokacin da ka tashi izgili kai izgili da su kamar abinda an hore ma da shi wa kullama marra alaihi mar'un min qaumihi sakhiru minhu ma na sun dauke shi ma ba ma wani abu ba a abin yawa izgili ne Allah shi mulki da wannan ma kanu bihi yastaji'un nan yastaji'un kuma an kawo shi fi'ili mudari'i an nuna suna yi yau da gobe ko ko ana son ka kalli irin yadda suke yin izgili zuwa ga annabawa an nuna mini lokaci yayi wannan aya tana da sauran bayani da kamata mu gabatar sai mu dakanta a nan sai sati mai zuwa in Allah ya bamu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh